أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتاتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر alhamdulillah har yau da muna nan a cikin wannan littafin ne ban mamaki goran faila shehunmu shehu balaraba jega radiyallahu an yana gaya mana mu yan faila wanda za mu zo daga baya hannun da tashin kiyama cewa ga yadda lamurmura suke allah ya saka mata alheri ya saka wa wanda ya nema a yi da alkhairi barka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwalcon mu ne idan dai mutane suna da irin wannan littafi da yaransu to ba za ba wanda ya isa ya batar da su to isharatun isharori abinda za a yi ma dai dan wani ishara kawai ba gaya ma za a yi ba al isharatu ta kafil aqil ishara ta isa mai hankali in kana da hankali dan wani nuni za a yi ma kaɗan in kana da hankali shikenan nan da nan sai ka gano to alhamdulillahi yana daga abin da Allah ya keɓanci an faila da shi suna da hankali don suna da ma'arifa suna da imani suna da zuciya ulil albabi ne ko ya kaɗan yi musu ishara inda mutu ya san abin ko ya kaɗan yi ma ishara haka shehu radiyallahu anhu ya ce wa aduwi liman qad habbani kulla mahmai ila al-hadrat al-ulya walau kunti ramiza ina naɗewa wanda yake so na nisa in sai in naɗe ma ya zuwa halaran Allah walau kun tura ni za ko ɗan ishara ramzi ya ishara ya nan kawai sai in bace shi kuma na bace na yana ihu radiyallahu anhu to ga isharatu isharori mai hankali sai iya ganewa abun ba baro baro yake ba amma kuma mai hankali ganin abin yake sarari dubo isharo na ƙur'ani da kai ka kula ko ko hadisi da zantuka na shehu biya dubo isharu na ƙur'ani dubo isharorin da ƙur'ani ya mana da kai da ƙur'ani ya yi ka kula ka sa hankali ka yi tafakuri da akwai wani abu da ya fi la'ilaha illallah da tafakuri ne allazina yazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna kuma suna tunani me bambancin arifi da wanda ba arifi ba tunani ai kowa ma yana karanta alawul al-akhir az-zahir al-fatih kowa yana karanta la ilaha illallah kowa yana wani ma a ba shi wurin ta dubu saba'in ko ko zai yi fidda ummamaci ko fidda ummamaci dubu saba'in ko shi ma mutum yana lahira can an yi mar la'ila illa dubu saba'in yanzu yanzu sai ya ma'arifa sai ta zama fita a gare shi amma shi ma hajubin da ya fita in kuma la haula wala quwwata ina gani kawai ya kai shi aljanna kenan ko to ai tafakkurin da arif yake yanzu yanzu sai to wo haka ake nufi kaga ya shiga to ka kula ko ko hadisi ko ko ka duba isharorin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zantuka na shehu biya da zantukan shehu to annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya isharori ishara yake amma wani zubin in halara ta izini kuma ana kan hali wani zubin sai ya saki abun ma baro baro amma kuma abun dole ya zama kamar ishara saboda so ake a kafa musuluncin ma a wannan lokacin dan jinjiri aka haifan ma ake so ka bashi abin da zai ci ai haka sai madara to ka je ka kawo durmo da abu ko ka ɗauko tuwon man shanu ka ce za ka kirɓa masa ai wannan ne zai raya shi ai haka sai dai madara madara ishara ce amma kindurman yana nan cikinta tuwon man shanun ma yana nan cikinta to idan ɗan jinjirin dan ya girma ya girma ta ga yana shan kindurmo shi da kansa idan ya girma ma zai ga kuma yana shan man shanu kata kata ɗanye ma ba ma sai an soya ba da haka qur'ani isharori yake saboda musulmi ba su suka fi yawa akan muminai muminai su suka fi yawa akan arifai yan kaɗan Hmm? Wa ya sifantu da su yau ban da su ka biya. Wannan isharori da Ƙur'ani ya yi, wannan isharori da hadisi ya duba haga wa ya sifantu da su in ba ‘yan faila ba. Hmm? Hmm? In zamanin ya wuce kawo dalili ɗaya, ko zamanin ya wuce kai ka kawo dalilin wa'yansu da suka sifantu da su in ba su ba, ai an gaggaya masu ne. ko zamani ya wuce ai an gaya mana yan faila ne kuma ma mun gode Allah zamanin bai yi nisa ba tabi'ai ne mu mun tarar da almajiran shehun ma su isu ko mun ga irin kokarin su mun ga irin abubuwan su mun ga wayannan shehu mahi inyas radiyallahu anhu in ya kalli naji shehu naji yana cewa shehu naji sahabban annabi ba su da kama amma wallahi kai kan dinnan in na kalle ka ina ganin Abu Zar da Asar ina ganin Abu Zar al-Gifari a sarai haka kowanne za ka ga ya fanci da wani abu in ko ka ce ba su bane kai kawo na mu gani kawo dalili daya kawo sai ga duk wanda zaka dauko kai da kanka an ka tijina zaka ce kai in haciye dai ko in ka buƙaci isharorin kitabu biya surar idza jaa nasrullahi ka shirya in ko ishara qur'ani kake so to biya idza jaa nasrullah idza jaa nasrullah wannan sura gabaki daya ta isa sura ce ta yan faila fatahi ne mutlaki sura ce ta kaza kaza abubuwan da yake cikin ta yana da yawa kaulin ta'ala wa akari na zanka kula an fassara shi da yan tijjaniya kujiya ko ko fadin Allah wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim na ƙarshen su ‘yan kaɗan na da za su haɗu da na farkon na to ‘yan tijjaniya kenan haka ba duba iza waka'at min sullatai ne kamar kaulin alaihi salamu ummatiya duba iza waka duba iza waka min sullatai ne sullatu min alawali wa sullatu min alakiri sullatu min alawali wa sullatu min alakiri jama'a ta farko da jama'a ta ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk fa al'umma ta ne da ta farkon da ta ƙarshen duk ta al'umma shehu jani ya ce ai mun gode Allah shillatun min al-awwal jama'an nan ta farko sahabban annabi jama'a ta ƙarshe ko jama'a al'umma ta sahabbaina dama annabi ya ce ashabuka ashabi in tijaniya kenan to kai ka san in aka kasa wa yan tijaniya kai ka san wanda za su samu rabon zaki eh yan kaina su ne tijaniyan gaba ɗaya to fafahan faɗa ta salata za lu ɗa'ifatun sallah alaihi ilahul arshi kai tafiya ka fahimci faɗan manzon Allah la ta za lu ɗa'ifatun wata jama'a ba ta gushe ba suna kan gaskiya ba abin da zai dame su ko ka zage su ko ka zarge su ko ka abu oho yanzu ma ka tsara musu su rike ba wai mutum ya ta kwaɓa ya ce ina daga cikin wannan ba da ko ka zage ni oho na Allah ɗin wanda suke ma'arifa san abubuwa ‘yan faila almajiran shehu to ka duba faɗan manzon Allah wannan salla alaihi ilahu al'arshi Allah ya salati ubangijin al'arshi ya salati a gare shi ka yi tafiya ka cilla in ka duba wannan yan sai komai ya buɗe ma kuma annabi sallallahu alaihi ce ma suna nan a yamma kan ma ka tafi gabas nema ko ka a suna nan a yamma ta inda ranar za ta bullo ko ko faɗar kudu binil makatu mu murshiduna can inda ya ce fatati faidatun kubiya ko ku ka duba faɗar shehu tijjani can inda ya ce faila za ta zo biya wannan maganar ta samana ina ka ganta ta zo ko ma cikin kashi ful ilbati kawaraka ko kori ma da littafai kamar buguya duba kashiful ilbasi alhamdulillah gashi na a hannunmu ko ko rimahu littafin shehu umar huti radiyallahu anhu رماه حفظ الرحيم على نهور حفظ الرجيم ماشي نرن دينار الله مي رحمة أفسا يسوكي كرجل رندنا شيطان شيطان رندنا شيطان haka ya sa wa littafin to kaga abubuwan duk a wasake ko ko sallamawar ƙasashe gunsa ya isa duk ya isa du dun larabawa da bai bayi suna tafiya ko ko in duk baka san wannan karatun ba duba yadda kasashe suka sallama ba duba masarautar Kano yadda ta sallama masa je su sallama ma je su sallama ma duba ka gani kuma masarautar ma har na yanzu ba wasa ne da su ba na dadin ma sarki abdullahi radiyallahu anhu da sunusin da baki daya in wani littafin ke ji ya fi ka duk abin da ka zo mata shi ya fi ka in abin ka ka- kaza an aiki su shehu ma anti janu radiyallahu ta'ala an wajensa tun ma yana ci roma bai ma hau ma sarauta ba an aike su to shi kenan suna sun zo kofar kudu sun shiga ma- cikin gidan sarauta sun je sun isar da na sarki to za su je a isar da na ci roma to sai wani yana ran gadi to ba sa so ya gansu suka ce to kafin nan nan nan nan yana ran gadi yanzu kuma in ya gan mu sai ya tsayar da mu Ya- mu dan kauce do Allah kaiya shi kenan suka dan shiga jikin da rimaye ne manyan bishiyoyi ne a wajen to suka dan lade a jikin bishiya can kuma shi ma jana ce kai mu ake tsoro ba mu muke tsoro ba Mu fita shi kenan kuma suka fita suka shige yana kan kujerarsa a tarancin ba a kan bene ba a koyo ba da suka je isa man da sai ce ai to kuma ai aka ga wani yana ran gadi aka ce ga fitinan nan nan ne yana ran gadi mu an kauce kuma sai da aka dan kauce aka ce kai mu ake tsoro ba mu muke tsoro ba mu ake tsoro ba mu muke tsoro ba kenan sai da aka fito kuma wannan ya kalli wannan sai da aka fito shi man jani ce ah wai mutanen ne aka shigar gamu wajen Allah ne da iya laɗewar da muka yi kawai ya faɗa da sai in ce denansa ya hau ya gano mu wannan ma ba zai yiwu ba amma wallahi ce zan yi denansa ya hau ya gano mu amma wai har ya faɗi maganar da muka yi to wannan kuma ai ya isa ban mamaki to haka suke amma da ka zo da faila kuma shi ke nan ga an ce zo shigo to kaga to to ka duba sallamawar ƙasashe da sarakunan da gwaunonin da shugabannin kasar kadamanil ahrar wal abidu kadamani kaza muluki sidu yayaye da bayi duk sun min hidima manya manyan sarakuna masu ji da kansu duk sun min hidima kaga mawu yana kaza kaza to in wannan abin wani asiri ne ko wani makirci ne kowa ma ya iya in lakunkuna ne waye ba shi da kundi gwada ka gani gwada ka gani to Allah mai zamani ne mai zamani ne sarkin nan ne na ƙarshe da zai bayyana duk sarakuna su zama suna ƙarƙashin sa su za su dinga yin abu da kuma abubuwan ma dai da sai abu to to sallamawar ƙasashe gunsa ya isa duk duk larabawa larabawa duk su bi shi na ƙasashe duka da bai bayi da mu da ba larabawan ba suna tafiya dukkan suna tafiya wajensa du shekunai malamai shurafa'u ke tafiya shehunai masu ji da- wanda da su ake ganin arifan ko su za ga suna tafiya hmm? malamai in malintar ake ji mutum malintar to malaman ne duk suke tafiya shurafa'u ga sharifai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin suka gani kakan na suka gani kakan na suke gani ke tafiya attajirai bare attajirai duk suna tafiya da sarakai da sarakuna dan bidan shirya kowa yana tafiya dan ya nemi shirya kuma kowa ya ga shehu ya isan masa wannan abin mamaki ne kaga yanzu dan wani alhaji kai ta gwagwagwa da tafsiri wai dan ka rike shi da dan ka rike shi ko to wannan balle fakirai talamizai da ba adadi min kulli nahiyatun kullu suna tafiya balle fakirai irin ha dama shi Allah ya sa a gaba kawai talaka ne dama shi bai da wani girman kai bai da ja aka ce kuma ga wanda ga babu kofa arziki ta fito talamizai bare almajirai da ba adadi ba su da adamin kulli nahiyatin ta ko ina na duniya ba wai Nigeria kaɗai ba kowace ƙasa kowace ƙasa ah eh, jami'a wata jami'a wani ya shiga staff room din farfesosin zai yi project aka- sai ya dau ah, diwani akan diwani zai yi ya dau diwani ya kai wa farfesa to ya nuna masa abin da zai sai sai sai ce masa in ku matsalar ku kowa ya tashi abu sai dai ya ce littafin na kaula zai dauka ga malamai nan sun yi abubuwa da yawa ku dauka ko ko- kowa ya tashi "Hmm, ku matsalar ku ke sai sai wani ya ce wani makiyin yana waje ɗaya shi ma farfesa da ya ce ai ai matsalar yan nijeriya kenan sai wani yana zaune shi ma farfesa ya ce kai matsalar na kaula ba matsalar Nijeriya ta ba wallahi duniya ce duk inda ka shiga haka ne za a gani to sun ga abinci ne da ba su ga abinci ba sa ɗauka yawwa ai sun ga abin ɗauka ne washe kana ganin wannan abu za ka ɗauka kowa ya je shi madinatu ba shi so ya fito wallahi sai dai fadan hikimar ilahu ɗaya kowa ya je bai so ya fita sai dai hikimar ilahu ɗaya hikimar Allah kuma a sallame shi ko a sallame shi ko ko a sa mar hijabi kuma a haka dai halarar za ka koro shi dai amma dan ta kamanci madina sayyidul bashari ita ma gidan hijira ce ya ake kajiya ta kamanci madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma gidan hijira ce yau madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma duk mun je mun gani kana so ma kai ma safa'i ma ka so manzon Allah din ma in wani ya cinna ma wani bakin cikin ma ya kaji ma ka fita daga gari shirka shirka kaza kaza wahabiya kaza kaza da a kore ka amma ga inda za ka zo ka yi tsantsar soyayya in giya ɗari ka sa ka je ka tarar da wanda ya sha ta dubu za ka je ka tarar idan mutum yana tarbiyya da ya faɗi yana zikiri ya dai a tattaro mutane a zo a ta ƙara banka wutar zikiri idan yan ma'ahad sun yi hutun ma'ahad to waɗanda suka fita ƙarshen shekara shehu naziri yakan ba su tarbiyya wanda suka fita ƙarshen shekara za ka ga wani zubin mutum hamsin ko mutum kaza an ba su farkon zuwa na kaula na je na tarar an ba yan ma'ahad tarbiyya to na shiga in na gama lokaci yayi zan zo rauda in ta diwani in ta kaza kaza ashe duk yan masu zagaya wannan ashe masu tarbiyya ne yau ni na na sani ai can fa wani ya fatahi yana buga kafa yana zikiri yana buga kafa har kuma aka so mu buga bango da ƙarshe kaza a zuciya na ce a cikin raulan na wannan mutumin ya tafi gefe haka kaza kaza can sai ga hajiya sabo ta zo ta so ta so ta so wani yayi fata ta to hajiya sabo in yayi fata ya ka ji ai ma zikiri mana na ce oh nan mutum yayi fata zikiri ai ta so ta so ai kafin mu je ma mutane na ko ina ballowa suke wannan wanda ya fata yin an zo an kewaye shi daɗa kunna mahuta ake zabga mas zikiri ake kafin wane wannan kusan hamsin din nan duk sun zube aka je aka gaya wa shehu nazirin ga abin da ake ciki ya turo karci su ma masu yawa ce duk a kwasan masu duk kusan hamsin din nan a kwasan tun da aka kai su gidansa aka dinga zikiri yadda aka yi kwana uku hankali ga zai da wannan ba ji ba sha ana ta zamka da suke ba an shi wannan zai shi mala'ika ne ya ce shi in kana tare da shi kakkace na gaji kakkace ina jin yunwa kakkace ina jin bari wa'annan ukun kakkace kakkace na gaji kakkace ina jin yunwa kakkace ina jin bacci kuma in daɗin ya zo kuma kakkace wannan daɗin ya yi yawa a ita buga ta abin da ya zo zai shehu naziri ne ya kuna zaune ma ko bala a fita aima shi zai yi lafarin ma radiyallahu anhu radiyallahu ko gwan ya ga ana zaune ma wato zaman banza fitar to zai ce to duk a kwaso kayan ɗakinsa duk a fito da su gaba ɗaya littafan nan sai an fitar da su a karkaɗe a kasa na a kuma jera kwafe ɗin kafin wani wannan asuba ta yi radiyallahu anhu za a tashi daga maulidi amma kofar gidansa kuma wani maulidin za a zo a sannan ako in dai mutum ya zauna da shi zai san wannan abin da aka faɗa gaskiya ne to dan me dan ta kamanci gidan madinatu sayyidul bashir ita ma gidan hijira ce ita ma hijira akai da dutse aka koro su shehu suka zo da dutse ya aki ka ji a dan wana ka ji fa ka san abin da Allah ya tanada wa gidan hijira to ita ma gidan hijira ce sukanuha sun kamanci sahabu mazaunanta sun kamanci sahabban manzon Allah in ka gansu ilimi iliminsu da aiki da aiki da iliminsu da zauki da ma'arifa su kamili cikakke ku biya wannan kuwa ko maki ya je ya shiga ko da ya je ya shiga ya fita ma zai san haka zai san haka in asuba ta yi karfe hudu za a yi kiran sallah asuba a sa karatun qur'ani din nan kai da tsohuwa za ka ga kuna rige-rigen shiga masallaci ba ma wai da namiji kaza kaza kai da abu in zikiri ne ya tashi in aiki ne ya tashi lokacin MD Yusuf Allah ya saka mata alkhairi Allah ya rahamshe shi yana aika tayil din masallaci sai titiri din nan mai daukan kaya sai ga titiri uku ko hudu ta shigo madina wadda tana dauke da tayil saboda tayil din manya ne mabul din manya ne in dai aka hura lasfika na aka ce a fito aiki tsofi duk mata da maza haka zama Madina ne za ka ce za ka bambance mata daban za ka bambance da haka shehu ya ce nisa'una rijalu matanmu mazaje ne in macen Madina ta shiga kowane gari sai kaga mazajen garin sun sunkuya mata dan sun ga wannan ba wasa bane wa rijalu na jibalu mazajen ko in suka shiga to duwatsu ne wayannan warai kuwa warai kuwa ba wai rijalin suna sa wando suna ka aita ka aita mai gadin gida alhaji ubarin gir sai ya damar yanzu ka sauka tsakar dare an riga an rike kofar cikin gida mota ta zo daga iyakon mota zo ta sauke su to mai gadi ya ga dai mata ne da ya ji tausayin su dai ya ce to su zauna nan soro kafin gari ya waye a san yadda za a yi suna jin alhaji ubangi yana jin ummu kulsum amma kuma mai gadi ya hana a taba kofa su dai suna nan a soro sai da mai ta ce ku dale shi wannan bai san ba sai da asuba ta yi alhaji ya fito sallah asuba sannan sai da murya ta ci gaban sa kai ka ce wallahi sai da ban san kun sauka ba ban san kun sauka ba kai na mai gadi mutumin banza sai da ta sauka amma ba za ka buga ba ko sannan ba telefon ka da kaza ce Allah ji ai da na ba su nan ma ai kokari ne mata da babban riga irin wannan irin wannan riga ta olam mata da babban riga irin wannan alaji wata ogani ba ai da na dan ba su nan ma kokari ai sai sai da kuma ta babbada kuma aka kama da ya ta tana jin Hausa ya abaya mai irin kayan kasan mutum radiyallahu anhu so imana in ga ilimi da aiki da sauke kamili ku biya aikinsu sallah ko maki ya shiga madina ya gani yanzu za a za ku fito daga masallaci yanzu za ku kuma je an kiran wata sallah kuma shiga za ku in ka yadda imamu hassan bai ganka ba kar yana lura da kowa bare sallah asuba saboda walitta ma imama Hassan ya ce duk wanda ya sallah asuba in ya ganshi da rana yana ganewa ko ba a masallacin ba in dai ka yi sallah asuba akwai hasken da yace yana gani a fuskar wanda ya sallah asuba yana ganewa duk wanda bai sallah asuba ba kuwa yana ganewa kuma manya za a ga yane wa faɗa wani shehi na faɗi sunansa da an sani Allah ya ƙara yadda a gaishe shi ya bani labari bacci ya ɗan kwashe shi bai fito sallah asuba ba imam hassan ya tafi yace ya fito kenan kuma imam hassan ya dawo daga masallaci imam hassan ce wani ba fa ana zuwa garin nan ne da an shargalla ba fa ana zuwa ce wallahi bace ce a to ni kakana baya yarda da mai wasa da sallah ka san yanda za a yi wannan aikin su sallah karatu sai yawan zikiri da yaban nabiyu da shehu ba su ko gajiya wannan a gaya wanda ya shiga ya kowa ya ga wannan bare da gaske ta ce wai wace ake kuma ga daɗin a ci daɗin da komai din duba ga manyan sahabbai ne da sun ka shigo a cikin ƙasashen mu kai riya ya waita iya duba manyan sahabban shehu da suka shigo ƙasashen nan namu alheri ya yawaita wannan ya faɗa ne tun wajen 1952 ko 1950 abu sannan da yawa ba su shigo da yau sai wa'anda shehu yawa izini manya-manya alhaji shehu surun bai ya ishe ka kula balle imamun muhaji mai yawan shirya shehu surun bai ya ishe ka kula shehu ne suna cewa da faila ta huce shehu da ba shi ne sahibul fayas wato ba ta shi surun bai ne saboda madarar da ya sha da irin karfinsa an ce in gari ya gagara shi da an tura shi ma ya yi numfashi a garin shi kenan garin ya bu radiyallahu anhu balle imamun muhadi to bare limamin muhadi shehul hadi radiyallahu anhu mai yawan shari'a mai yawan shari'a in ba sadan shehu a afirka kaf ga baki daya bare in ba sadan shehu a afirka ta inda zaka san yan faida bayin Allah ne kuma yanda ka san ana ɗauko hadisai suke ɗauko magana kuma abin da suka gani shi suke faɗa duk abin da za ka ba su duk kirkinka duk bala'inka in ba su gane ba su faɗa ba ba yanzu da abu ya ce ba jibi ya dace ya sa sai ya je a nan sai ya je aliyu sisa kofan failan ma ga baki da alamul faidatin amma abin da ya kawo ba shi a ciki shi ma ya ji shigo radiyallahu ta'ala anhu wannan su masu gaskiya ne masu gaskiya ne radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan ya faɗi isharorin qur'ani da kaza yanda ka ji isharorin nan da ya faɗa to haka larabawan ma duk suke faɗa ba wai mu baka fata ne saboda mu batattu ne mu ba mu san shehu ahlus sunnati ne ba mu muke ta abu ka san yau duk wani wanda yake cewa shehu dan faila shehu faila ne shehu magajin manzon al kaza kaza wannan darajar da ake ba shehu shine batacce a wajen so wa gairuhu ko ai shi shehu kawai ahlus sunnati ne waye ya kafa sunnan ma a kasashen namu ma da za ku lalle ahlus sunnati ne mana to ahlus sunnati shikenan hatta ne sunnan sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai baban sunna daya bai zama jamalu mamlakatin rahman ba bai zama kaza kaza kaza ba to wannan abubuwa na shehu radiyallahu anhu da waɗannan abubuwa da manya suka faɗa mu haddace su da kyau mu riƙe su faɗin haka riƙe su ba wai ya hana shehu ya zama ahlus sunnati ba a'a ai shi baban sunnan ne na shi ya kafa ta hadimin manzon Allah ne mai kafa sunnata kuma shine wannan hakika shine wannan shine wannan hakika du abu mu riƙe wannan mu san wannan abu zai amfane mu duniya da lahira kuma zai sa mu rike shehu ba da wasa ba duk gaba gida mushriye na faɗa mushriye ke cewa wannan bi ma ta yassara min alqur'ani bari mu zo da abin da ya samu na alqur'ani wal hadisi da hadisi tabarrukan dan neman albarka wa idkalan lisururi dan shigar da farin ciki ala ahbabi rasulullahi abu samu soyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke son wannan mabayyana ta manzon Allah sallallahu alaihi wanda ba sa tare da haula ma cewa yana can na ɗakin sai da Aisha radiyallahu sallallahu alaihi wasallama shine a ɗakin sai da Aisha shine a ɗakin shine a ko'ina shi yake ta ɗauri tafiya istimrariya har kaza to mu zo da masoyan manzo Allah dan mu sa musu farin ciki al-mawjuduna al-yawma mu yau dan faila kenan allazina wa inda ma gaba annu sallallahu alaihi wasallam Allah bai kuda a gare su ba ma'anan a boye wala suratan ko a ma'ana ko a sura ko a hakika a sifansa ko a isminsa ko a zatinsa duk manzo Allah bai kuyan musu ba wa ma gabu an wa aizan su ma ba su taku ga manzon Allah bil arwahi a ruhinsu wal ashbahi da jikinsu wal qulubu da zuciyarsu ana tare ana tare zuciya su ɗin nan da jikinsu da ransu da zuciyansu nisabu ne nisabu ne na ma'anan manzon Allah da suran manzon Allah da hakikansa ko na jikin manzon Allah ɗin ma da ruhin manzon Allah ɗin ma da zatin manzon Allah ɗin ma sallaro nisabu ne haba malam Allah ya saka shi Ibrahim da alheri ba dan shi ba ma gane wayan da waliyar suka dinga mana ka ji wani da manzo Allah ya buyan min daidai da kyauta wa ido da auna kaina a musulunci ba namiji mu ma haka ko mu ma haka wa ma yasakaru amma fa ba me gane wannan abu illa ulul albab sai masu hankali sai masu hankali Faƙar ƙala ta'ala Ubangiji ya ce, Sullatun minal lawwalina, jama'a ta farko, wa ita jama'a ta farko, wa sullatun minal akina da wata jama'a ta ƙarshe. Kaga shi ma Waƙar ƙala Rasulullah sallallahu alaihi Allah ya ce, A sullata ni wa'annan jama'u guda biyu fa min ummati da al'umma ta ne. Duk daga cikin al'umma ta ne. A ba shi kenan ba tun da kaka ya faɗa abu jika ya yi shiru. Wa ƙala Shehu Tijani radiyallah Shehu Tijani Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce, sullatun min al'akiri da wannan jama'ar ta ƙarshen na a sahabuna sahabanmu ne yan ɗariƙa namu ne ba wani wanda ya taɓa wannan la'awa ne mana sahabban mu ne to kaga yanzu duk inda kaje sallatun min al-awwalin wa sallatun min al-akhirin mana girmama nan wajen wa qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa in tatawallaw idan kuka juya yastabdil qauma sai Allah ya canja wa'ansu mutane ga yarakun ba irin ku ba sun malayan kudu amsalakum ba za su taba zama irin ku ba cikin rauni da juyawa kaza kaza ko ku ku ga hakika ku soma rufewa su ba su da daidai to su ma mazajen ne wa qala ta'ala ubangiji madaukaki ya ce fasaufa ya ci Allah bi qaumin da sannu ubangiji zai zo da wayansu mutane hubbuhum shi yake san su tukun wai iguna sannan suke san su tabaraka wa ta'ala kaga ai kyau a ce suna son sa dan haka yana son su hubbuhum shi ya fara san shi yake san su tukun azillatin alal mu'mina masu kamfan da kai ne ga ƴan uwansu mu'minai a izzatin alal kafirina masu girman kai ne da tsagawa ga kafirai yujahiduna suna yin kokari fi sabilillah a hanyar Allah wala yakafuna lawmata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullah wannan fadlan Allah ce yuti man yasha yana bayarwa ga wanda ya so wallahu wasi'un ali Allah mai lokaci ne masani wa qala ta'ala ubangiji yace wa akarina da wayansu kuma minhum daga cikin wannan al'umma lamma ya tako da za su haɗu da na farko su ma duk daidai take da sullatu minan lawali wa ta'ala ubangiji ya ce wa mimman kalakana yana daga abin da muka halitta ummatun akwai wata al'umma ya haduna bil haqqi da suke shiriwa da Allah ko da gaskiya wa bihi ya ajru da shi suke adalci da shi suke daidaita komai wa kan nasarallahu ahbaba habibihi Allah ya taimaki masoyan masoyinsa sallallahu alaihi wasallam bi fatihin qaribin da fatahi na kusa Allah ya ce nasrun minallahi wa fatuhun qaribun nasara daga Allah da fatahi na kusa wa nasarahum Allah ya taimake su bi fatihin mubinin da fatahi mabayyani Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina wa wa'adahum Allah ya musu alƙawari bi fatihin mutlakin da fatahi kuma a sake na gaba daya shi na kusan ne na nesa ne na mabayyanin ne na gaba ɗaya ne yace idza jaa nasrullahi wal fatu idan taimakon Allah ya zo da fatahin nan wa hadhihi al-futuhat wa'annan futuhai guda uku wa in kana ja'a zahiratan ko da tazo a sarari wajen malaman zahiri da tarihi fi fati kaibara tazo a buɗe kaibara wa makkata da makkata da da da hudaybiya fatahan mubina hudaybiya fatahan qariba khaybara idza ja'a nasrullahi al-fatu fatul mutlaqi fatu makkata to ko da ta zo a haka wa gairihi ma da wa'insu wannan fa inna kalamallahi maganar Allah wa alwasi'a mai yalwaci la hadda li fi'ati ma'anihi ba iyaka ga yalwar maganar Allah wasu da jaddadu maganar Allah tana sabuntuwa da'ima kullama zahara amru duk in lamari ya bayyana zahara annal qur'an na tagabi sai ka gane cewa qur'ani ya kade shi arafahu man arafahu wanda ya san shi ya san shi waje hilahu man jahila wanda ya jahilta ya jahilce shi ya san shi ba ba ruwan mu da shi wa fi hadhihi alfutuhat a cikin wayannan bude bude wa fi hadhihi alfutuhat a cikin wayannan bude bude gasal arifuna nan fa arifai suke kurmani suke iyo wa khususan balle ibn arabi ibn arabi futuhati a littafinsa futuhatu in ka duba sai ka san yayi nutso cikin wayannan maganganu wata kallamu sun yi magana alal fate da karibi a bisa fate da karibin nan fi sifati fatahi ne a cikin sifa wal fatihil mubini fatihil mubini din nan fil asma'i a cikin asma'u ne wal fatihil mudlaqi fatahi mudlaqin nan fi zati a cikin zati ikon Allah in mun yi tarayya a fatihil mudlaqi ko amma akwai ba sa fatihil mubini shine fi sifati fatihil karibi shine fil asma'i duk dai bai cutar ba duk abu dai ake gaya ma to kaga shikenan mutum ya gane wannan ha inna fatahna laka fatahan mubina sannan aram kaman za Allah yake ce arabtu na gane wa fatahan qariba ka ce na gane idza jaa nasrullahi wal fath wannan sura kyau dan faida su karanta ta a ga canjawa wa qad ashada shaykhuna shehu mu shehu tijani ya faɗi ya ya kambama ya ɗaukaka radiyallahu anhu ila hazal ma'ana zuwa wannan ma'ana min ba'idin kasan shehu jani shi nesa yake ishara in mai hankali ya yi hankalta to in ba haka ba dai ba ruwansa shi muhammadi ne nesa yake faɗa faƙala radiyallahu sai allah ya da shi ya ce ta ci faizatu kaila za ta zo ala ashabina abu sa sahabbanmu hatta ya dukulan nasu har mutane su shiga fi dariƙaci na a dariƙan mu akwajan akwajan me bambancin wannan da idza ja'a nasrullahi wal fath ai babu sai dai shehu ya faɗa ta nesa in ka iya fahimta to in baka iya fahimta ba shikenan isharatan wannan nuni ne ilal ayati zuwa wannan ayat da muka faɗa wa ashara radiyallahu anhu Allah ya dada shi yayi nuni ila ta'ifati zuwa yan faila min nahiyatin ukura ta wani waje fal awliya usuwadi la yuhibuna an yuzhiru al umura ba sa so su bayyana lamari qabla an yuzhira Allah kafin Allah ya bayyana ta wa galiban galibi da ya tafuna suna isuwa bil isharati da isharati a dan yi ma ya ishara dai liman nawara Allah basirata Allah ya haskaka basiraka a gani in kuma gashi nan dai to faqala radiyallahu anhu sai Allah ya dada shi yace qaifatun wata al'umma ce wata jama'a ce min ashabi sahabbaina ne fa ba sahabban wani ba law ijtama akabiru aqdabil ummati da kudubban al'umma annabi za su haɗu dukkan su ma wazanu sha'aratan wahidatan da za su auni gashi ɗaya na ta ba min wahidin minhu fa kaifa bi imamin to ina shugaban su kuma wannan mabi mabiyan kenan to ina imamin su kuma wannan zama sahibul munyati mai munyatul mujidi ya wake wannan magana hazal kalama fa qala ta'ifatun min sabihi law ijtama aqabu ummatin nabiyil muttaba ila akhiri maqali har zuwa kasanta wa idza nazarna ila al-ayati idan mun duba ayoyin nan bi hasbi manazil islami gwargwadon masaukan musulunci tis'in guda tara din nan islamu islami musuluncin musulunci wa imanuhu da imaninsa wa ihsanuhu da ihsaninsa wa islamul iman wa imanuhu wa ihsanu wa ihsanul ihsan wa imanu wa ihsanu to uku sa uku uku sa uku na to shikenan yadda fi'ul majala sai fagen yayi yalwa to shi daren nan zai iya ɗauka da haka mu bar shi haka wani kulli makamin rijalun kuma kun san kowanne matsayi akwai mazajensa to a bari sai wani idan aka duba gombe gombe ko ne ko an dan mun dan kawo shi da kuma shi kashifin ma da an ka kawo su da tanzilun ma da an kasu wa amma ahadisu to kaga wayannan ayoyin qur'ani kenan kaga ya kawo wanda duk shehu balaraban ya kawo da wayansu ma to da wayansu ma da wayansu wa amma ahadisu amma hadisai al-mubashiratu mai bishara fasanati biha za mu zo da ita mutawaliyatan a jere bi qata'in nazar za mu kau da kai anil asani daga haddasana wa na anwani li shuhurati ya da shuhurata wal ittisali minha kuma dan mu takaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salmanu minna ahlal bait salmanu ma ɗan gidanmu ne shi ma ahalin baiti to yace salmanu wa minha yana da gare ka manzo Allah yake cewa law kana al-imanu fi surayya da imani yana kan tauraron surayya har yau da tura ba je ba ko amma ba je da imani yana tauraron surayya lana lahu qaumun min haula'i da mutanen wannan sun same shi wa ashara sallallahu alaihi manzo Allah ya nuni ila salmana zuwa salman farisi wa laysa fil majlis aswadun gairu ba ba kafata sai shi a mazaunin mutanen wannan imani yana surayya ya sun samo shi to kai da kake ɗebo imani a surayya mutumin da ko tudun da alabe hau ba ya ɗebo imani ya zo kallon sama kai ebo imaninka a surayya yi amfani da shi ya je ta cewa shewa ahlus sunnati ne bai dace a gaya ma wannan ba sai kuma ka hada imanin surayya din ka hada ahlus sunnati duk gaba gida wannan ha yana daga dai isharorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ra'aitu dina ganni aski gana mansudan ina shayar da tumakai bakake naga ina bawa tumakai bakake ruwa summa utbi'uha ganaman kufra sannan naga kuma na biyar da tumakai kuma ruwan toka su ma ina shayar da su ma na farare kuma sai dai mai duhu duhu a wil haya a babakar a babakar fa salamun wannan mafarki ne mutum ba wai ka san ba a'a ba salamin ita abubakar kajiyan kuma sahibin risalati ne yake neman fassara abu wajen sahibin siddiqiya ko saboda abin nasu ne ai wai ai to wannan magana ta fice abubakar fassaramu faƙala sai sai na baka yace ya nabi Allah ya annabin Allah kaga nan ba zancen ladabi ya sani ya nabi Allah amma suju amma baƙaƙen nan al'arabu laraba ne saboda mafarki shi kishiyan sarari ne tun da kaga baƙaƙe kake shawa da farko to ma'ana laraba kenan ma'ana farare ne a waje ma'ana al'arabu larabawa kenan wa amma al'ufuru amma fatsin nan fal'ajamu to baƙaƙen fata kuma za ka shayar bayan larabawa ta tafi uka za su ji ka ba adal arabi bayan laraba faƙala alaihi salatu wassalam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan amince Allah ta wata gaishe ce haka za awwal hal malaku haka mala'ika ma ya fassara shi yani yana nufin jibril alaihi salatu wassalam haka jibril ya fassara fa hadha huwa al aslul kasu to wannan hadisi fa shine asalin nan na kebe bi insani ainul hadrati na namijin alaradin nan sai mana wa amma da'ifatu amma jama'ar to kaji yanzu an gaya ma da salman min na ahli baitin da qaumu haza da ganamun su da kaza kaza duk ana maganar namiji imamun ake magana to yan faila kuma ga nasu wa amma ta'ifatu amma yan failan hal isharatu ilaiha ishara zuwa gare ta fadin manzo Allah la tazalu ta'ifatun wata jama'a ba ta gushe ba min ummati daga al'umma ta zahirina suna nan tsaye alal haqqi akan gaskiya ko abu salamarin Allah ila an ya ce amrullah hallamarin Allah ya zo kuma har kiyama ta zo ko ku hallamar wa minha yana daga ita dai la ta zalimin ummati ba zai gushe wata ga al'umman nan ta ummatun wata al'umma qa'imatun suna tsaye bi amrullah da lamarin Allah la yadurruhum man kazalahum wanda ya tabar da su ce ba namu bane ba ɗan sunna ba na ba namu bane wala man kala wala da shi wannan abin ne ya ce da matarsa in ya rasu ta auri wani sai ce ne kasan wannan bai san faida ba ko bari mu kara mamma shehu radiyallahu anhu ya rubuta a wasiyarsa barhama jau ya auri ɗaya daga cikin matarsa mun san ta mun san sunan ta mun san kaza shine yace wallahi yanda ba zai auri uwarsa ba haka ba zai auri matar shehu ba ya hana shehun shehun ne ya kuma kai in halarata din da tun zo ma yi wannan gida ban ba ka shiga uku Allah ya ce wata shehiyar mu sharifa malam in olau suka cinna mata bakin ciki ta ce wannan halara da fuya ta ce da inda za ta ta zauna sai wannan wani cikin wannan kadaru masu gurɓata zuciya malam cikin wata rana kuma cin na kayi cikin ta ce yawa kuyan halarar ke kada da inda ya je zauna sai cikin gishiri da cikin gishiri da cin naka imana yau ɗakin sama ubangijin tabaraka wa ta'ala da ya so a gina ma ɗaki kai yanzu kai za a gina ma ɗaki cikin lambu da dausayi ta haka shi ko wadin gaira zizari inda zai cikin muharram haƙo yace a tafi ma ko ciyawa babu a wajen nan za a gina min ɗaki saboda ba kowa zai iya zuwa ba sai kwarawan asali sai kwarawan asali ta imani da mala Allah halara kam so da ke mata dirke ka ka gudu malama ta ce yauwa ɗan kai in abin daɗi ne ai kowane ma makiri kowane mai makirci ma ai sai ya tafi ko to Allah ya lattafa da haka shi da ne yake samu dinga wurin jin latifu mu zauna da halaran kuma ta tausasa ta dauza lokacin da muka yi hadari sai lami ya zo gaishe mu asibiti radiyallah ita kaddara wala dafa ya kaddara amma ya tausasa to alhamdulillah sai ya kaddara ya tausasa ya latifu Allah wa minha yana daga cikin ta la ta zalimin ummati ummatu ba za su bushe ba daga al'umma al'umma a cikin al'umma nan ta wata al'umma ka'imatun bi amrillah tana nan tsaye da lamarin ma'arifa la yadurruhum man kazalahum wanda ya tabar da su ba ma wai makiyin na waje ba ma yan uwan ma haka suna tabar da su yau da duk taron da aka yi ma sai kun ma shirya ma taro da kaza kaza za a zo duk ma a- a a nuna ma duk shehu ne ma duk kaza kaza ba na shehu ba ne to nawa ai uro ba sai ai na dan buna ba shehu imamul buni kasan shi ma eh, ba dan dai barkwancin sa malami ne mai barkwanci amma da yana da masaba amma ilimi ne da shi kaza kaza ya zai samu arna a daji suna ta bautar gunki ya ce musu kai eh, kai mutanen banza gani ni ne Allah ku ya ba bauta wannan abu ni ne amma ni ba ba wai sallah za ku dinga yin ba duk shekara ku dinga taron hatsi sai in zo in muku addu'a bukatar ku duk da biya in dau hatsi na ni. haka ku aka dinga yi to da mai adamu malamai malamai suna so su ji wani dan abu nasu ai labari sai ya zo ai nan da nan lab- aka yi wajen sarkin bagadad khalifa ce yauwa ai an ka- ai malam kafircinsa ya bayyana ke ce kaji ya je ya samu mutane a daji wai shine Allah su nan ke ce maza maza a zo da malam malam ya aka yi ne tare an ce ka samu mutane a daji wai kai ne Allah su ce barai ko sarki wallahi ba haka aka yi ce malam me ya wannan yanzu wannan ma kana da ice a'a Allah ya labai ai ji ne Allah ya ce ba ruwanka da su wa annal kafirina la maula lahum kafirai ba su da ubangiji nace Allah ba ji kai mawadaci ne ni ba dan su ba ma ji a ba sarki ya dariya ya dariya ce mala don Allah to annabi ka je ka musulantar da su duk shekara zan baka hatsin da suke ba ka ita to wannan kuwa ya zo ce musu kai wallahi ni ba Allah ku bane ku ka mu wani Allah ya sarki ya musulantar da su wannan to ga ga ga gani ko ka inna bi amrillah la yasuhu man kazala wala man kalafa ko wanda ya sa musu hatta ya ce amrullah har lamarin Allah ya zo hum ala zalika su suna kan haka wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya wa hum bil magharibi suna yamma suna kasar yamma wa minha yana daga cikin su hadisi Abdurrahman bin Samurata radiyallahu anhu hadisin Abdurrahman dan Samurata Abdurrahman dan Samurata yace ba asani Khalid bin al-Walid Khalid bin Walid ya aika ni bashira in je in bishara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa manzo Allah yawma mu'tata ranar yakin mu'tata falamma da kaltu alayya yayin da na shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kulci ya rasulullahi sai nace ya manzo Allah ai sai an nausa ta motsa motsa faƙala sai annabi ya ce alaris daga kai ishuru mu baka labari ba mu za ka zo ka ba labari ba muna kallon abin da aka yi dakata abdurrahman ya abdurrahmani a kazallewa a kajiyan da aka yi zaidu bin harisata ne ya ɗau tuta da farko shine kwamanda faƙatala yayi yaki zaidu hatta kutula ha kashe shi rahimallahu zaidan Allah ya ji kan zaidu summa a kazallewa a ja'faru sannan ja'faru dan abi ɗalibin ya ɗau tuta faƙatala ja'afaru ja'afaru ya yaki hatta kutula ha aka shi rahim Allah ja'afara Allah ya ji kan ja'afaru summa akazal liwa Abdurrahman ibn Rawaha sannan Abdurrahman ibn Rawaha ya ɗau tuta ya zama komanda faƙatala ya yaki fa kutula aka shi rahim Allah Abdullah Allah ya ji kan Abdullah kawo ma ai wani abu summa akazal liwa a Khalid sai Khalid ibn Walid ya ɗau tuta fa fataha Allah li Khalid Allah ya bude wa Khalid aka yi nasara fa Khalid kaga Khalid saifun min suyufillahi takobi ne daga takobin Allah takobin Allah ne fa baka ashabu rasulullah sai sahabban manzo Allah suka yi ta kuka wa hum hawlahu suna kewaye da shi fa qala sai manzo Allah, kai ma yusibu kai me yasa ku kuka fa qalu sai suka ce wa malana la nabki ya rasulullah me yasa ba za mu kuka ba wa qad qutila kiyaruna an kashe manyan mu wa'annan ba su ne manyan mu ba wa ashrafuna madaukakan mu wa ahlul fadli minna su ne fa dan falala a cikin mu ba akwai dan abdul muttalib ba wanda yana alifa in tawai dinsa shi kansa ga wa'annan ga bawansa wanda ya rayuwa da shi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daga ƙasar najashi sabida munna ya zo da ƙasar najashi mazalla ya tashi ya maraba da shi har mayafinsa ya faɗi bai kula da mayafinsa ba, sai dashi ta ce ban taɓa ganin tsirarsa ba sai ran nan wannan ne fa aka kashe amma ya ce to sai ne sallallahu alaihi wasallam kala la tabtu je kai kun shiru ka ku kuka yan baila na nan ta la tabku ka kuka fa inna ma masalu ummati ni din nan da hawa gani misalin al'ummata masalu hadikatin kaman gona ce jarka irin ta mangwarurruka ko ta dabi da ita laraba ne ba san mangwarurruka da kaza kaza ba sai dabinai masallu hakikatin kaman garkar da binai ce kama alaiha sahibuha mai ita ya tsaya a kanta fassara wakiya ya haƙa rijiyoyinta ya gyaggyara ta wahayya a masakin ha ya gyaggyara wajen kowace bishiya wajenta da yanda ruwa zai taru a ƙarƙashin ta wahalaka sa'afa ha ya aske wannan gashin wato dabino da ake a ce an wa dabino aski kusan ana wa dabino aski ko yawwa ya aske dabinon nan ba a ɗama tsaman faujan da ta tashi kawo ‘ya'ya a wannan shekara sai ta kawo masu yawa kuma da wuri sun ma'aman faujan wata shekara ma ta kuma ka masu yawa da wuri har shekaru biyu yadda ta dinga wala Allah kila akira haɗu umar in ta tashi zubo na ƙarshe ya kunu ajwada haƙin wana sai nonansa ya zama shi ya fi kyau ta san nonan dabino ko nonon inabi ko nonon mangoro reshen da za ka ɗauko wanda kamar guda ashirin ko talatin a ciki shi ake cewa nono wai kuma ce tuta ko to inwanu to sai kila na ƙarshen nan sai ya fi can nononsa sai ya fi kyau wala hashim rakam kuma dan wannan dan wannan reshen mara kauri wanda yake rike da 'ya'yan dabina kasan dabino in ka rike reshen gaba daya to ai kuma za ka ga wata baza to wannan baza ai a jikinta ƴaƴan suke rike to kila na ƙarshen nan sai bazarsa ta fi tsaho wanda kila a kowane sai an samu dabino wajen ashirin ashirin ma'ana arziki dai na ƙarshe ne za su zo da wala Allah a kiru hako na ƙarshe ne za su zo da wannan to wala Allah ake ba ya kuna ajwadu haƙin wani ma wala hashim shimrakan wallazi ba a sani bil haƙi sallallahu alaihi wasallam na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ya rantsuwa da Allah nabiyan na zama annabi ko kun san ba zan yi ƙarya ba ko la yajidanna ibnu maryama ibnu maryam din nan in ya dawo ba a kamansa wancan ba ya cire wancan riga in ya dawo din nan sai ya samu fi ummati a cikin al'umman nan tawa kalafan min hawari wanda suka mayan da wannan mataimakan nasa da masoyan nan nasa sai ya samu a cikin al'umma wa fi ruwayatin ukra a wata ruwaya la yudrikan masihu isa dan maryama sai ya samu min hadhihi al ummata a cikin wannan al'umma a kawaman wa'ansu mutane innahu la muslikum irin ku ne au khairun minku kai sun fi kuma sun bi ku salasa maratin sa uku sun bi ku wannan magana tana da tsafi annabi dai ya faɗa wannan walan yukhzi Allahu ummata Allah ba zai kunyata al'umma ba ana awwaluha ni ne farkonta wal masihu akhiruha isa dan maryama karshenta Allah ba zai kunyata wannan al'umma ba sai mana sai mana menene can yake faɗa a cikin diwani ɗaha jaluhu bidin imam al-hashim ya tabayyana wata ɗaha wa isa wa al wa isa wa alhu al'umma ya mahdi ya auna wa shida ya ummuhum ɗaha dai wa isa wa alhu manzo Allah zai limanci wannan al'umma da isa da annabi isa wa alihu da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imamu aji to dije dije mun yi magana a cikin abu to kaji to dan haka duk wata Allah ya kiyaye mu amma duk wata masifa da wata kashe al'umma annabi da aika sun yi ta banza amfanin yana nan inda yake da kaza Allah ba zai kunyata wannan al'umma ba kuma sabida shaitani ko sabida kiyayyasa ko da kaza kaza sirrin da Allah ya zuba wa wannan al'umma wanda manzo Allah ya zo da shi ba za a daina shi ba har tashin kiyama in ba wannan sirrin to me halala wannan al'umma a cikin abu kaza kaza to kaga kuma masihun nan zai dawo to kai in baka san wannan sirri ba ya za a yi ka gane duk dai irin tsiyan masu jiran kenan duk masu jiran dai irin tsiyan kenan duk sun ma takure abun ma ga zai zo ba su gane shi ba kuma ma ba su gane shi ba da matan cocin masu jiran in masifin ya zo duk su aure shi da shi ba ba roman da za ka za haka su yan uwan namu Allah sarki masu kokari da addu'a Allah ya kawo mu hadima shi ma ya ba ba su gane shi ba Allah ya saka musu da alheri da suna ta addu'a ba gane shi to ka ce in mahajin ya zo wai da ahalin sunnah zai kama ya yanka to in kuma ya zo ma ahalin sunnah ba me ya kawo yahuda suka kasa gane manzo Allah amma sun fi kowa sanin sa amma sai suka yi da yahudiya da yazo kuma a kashe laraba da shi sai gashi kuma ba laraban da suka yi, "Ah, ba shi bane ba shi bane su da haka jiran abu ya yi kyau amma dai duk yanda ka tagoye kuma sai ka zo to mun gode Allah dai mun gode wannan falala ce ta Allah mun gode Allah Wani- to sayati to kaji sayati zamanu manzo Allah ya ce wani zamani zai zo lil amil fi ajru 50 mai aiki a cikin sa yana da ladan mutum 50 qalu suka ce min na aumin to mutum 50 namu ko nasu qala bal minkum na naku dai irin 50 na wannan fa ba wai an fi sahabbai bane amma kuma haka ne shari'a ya faɗa ya kaiya ya kaiya wa fi riwayatin a cikin ruwaya min wara'ikum ayyamu sabrin bayan ku akwai kwanakin hakuri fal mutamassiku bima antum alayhi duk wanda ya rike abin da kuke kansa yanzu in lahu ajru kamsin yana da ladan mutum hamsin qalu ya rasulullah ya ma'aikin Allah min na umilkum namu ko nasu qala minkum naku wa minha ya daga hadisan innal islam musuluncin nan bada a gariban ya faru ba ko boyayye ne ba a san shi ba ya faru wasu yahudu gariban zai dawo bakon nan faɗu ba lura ba'i aljanna su tabbata ga baki kuma dalla ga baki kila ya rasulullah aka ce manzo Allah wa man lura ba to suwaye bakin nan qala allazina yuhyuna sunnati masu raya aiki na shine fa sunnar ko min ba aji bayana wa yu'allimuna ha ibadallah suna sanar da ita bayin Allah shehu lallai ahlus sunnati wa kai kafi kowa sanin ah, waye ya kafa sunnonin ma su kabalin ma su wane ne har yau kasashen magarib ba su yarda da shi ba akan wannan hmm? waye ya kafa sunna wa minha yana daga cikin ta Allahumma arham kulafai Allah ka rahamshe da kalifofina kunna ya rasulullahi muka ce ya manzo Allah man kulafa uka su waye kalifofin ka qala allazina ya'tuna min ba'di wa za su zo bayana yaruna ahadisi suna hal- rawaito maganganuna wa yu'allimuna hannasa suna sanar da ita mutane wannan ma to kaga wannan dai duk alhamdulillah ba ba ba irin wannan abu dai mutum ya zo ya ta tara dokin bare da na bana yana ta kwaba mutane karatuka da a'a. maganar manzo Allah wacce aka santa sallallahu alaihi wasallam ta zahirin da ta badin sallallahu alaihi wasallam wa min ma yasta'nasu bihi yana daga abin da ake jin dadi da shi hadisu hadisin nan na inda yaminin rahmani a hannun daman Allah wakilta ya dai yaminu shi Allah duk hannayensa dama ne ba hagu rijalu akwai wasu mazaje lai su bi anbiya ba annaba bane wala shuhada ba shahidai bane yugushi bayadu wujuhin nazaran nazirina amma hasken fuskan su yana lullube kallon mai kallo ya gabi duhumin nabiyuna wa shuhada da annabawan da shahidan suna ina mamuni shine iktibadi bi maka'adin sabida wazaunin su wa qurbihin da kusancin su min Allah kusancin su da Allah ranar tashin kiyama su ne mazaje ko kila ya rasulullah aka ce ya rasu man hum suwaye kala hum jumma'u manzon Allah shi taro ne min nawafi'il qaba'ili daga cire-ciren kabilu wancan ba fulatani wancan ba barbare wancan ba yarabe wancan ba haushe wancan kaza kaza kabilu ne kala kala yastamuna da za su haɗu ala zikirillah a bisa ambatan Allah fayanta kuna ɗayibar kalam sai su dinga tsintan maganganu masu kyau kama yin ta ka ɗayibar tamri kamar yadda mai cin dabino ko mai cin gyaɗa zai dinga tsintan mai kyau wannan hadisin shi ya fassara Allahumma arham kula fa'idin shi ya fassara shi wa fil hadisi aidan ya zo a cikin hadisi to kai wannan hadisi da muka karanta kai in ba annabi ya faɗa ba wai sai ya faɗi wannan hadisi mutanen da annaba ma suna cewa ina ma muni kai in a wani littafi a da yanzu ana aleka littafin nan wa bil hadisi aidan ya zo cikin hadisi la yadkhulanna al jannata zai za su shiga aljanna saba'una alfan dubu saba'in aw sabu'u mi'ata alfin ko dubu ɗari bakwai Hmm? shakkun firrawi shakka ce a cikin mai ruwa mutamasikuna suna haɗe akizun ba'azun bi ba'azun wannan ya rike hannu wannan wannan ya rike hannun wannan wa fi riwayati ukra ma a kulli alfin tare da kowace dubu saba'una alfan kowace dubu tare da ita akwai dubu saba'in au ma a kulli wahidin ko kowane ɗaya a cikin su akwai saba'una alfan Hmm? Ta- tare da su to hadisin yana nan da yawa da yawa da yawa ƙarshe ƙarshe sai na uwa yake cewa ya rasulallahi ƙara mana ƙara mana yake cewa eh, Allah ya bani zaɓi a raba al'umman nan biyu uku a raba ta uku in ɗau- a raba ta biyu in ɗau- rabi yana ƙara mana ce an bani zaɓi a raba al'umman nan uku in ɗauka so biyu yan aljanna ɗayan ne dai sai na mai ce ƙara mana sai to shikenan Allah ya bani zaɓi ya mun kamfata dai uku sai ya mun kamfata uku sai na umar ya ce ƙara mana sai na baka ya ce ya rasu lallahi kakka ƙara kamfata Allah guda ɗaya ta bai manzo Allah ya ce yawwa wannan da ya gane wanda ya ka ƙara in Allah ya kamfata guda ɗaya waye zai rasu ba nan za a dinga cewa ga suwa na ga shi la'ubali ba la'ubali ba to lokaci yau wa fi ruwayatin ukhra ma kullu alfin sab'una alfin aw ma kullu wahidin minhu sab'una alfin wala yadkhulu aljannata ahadun qabba wanda isa shiga aljanna kafin su jannatu adn yadkhuluna jannatu ce ta dawama za su je ta wa hadha wa'annan maganganu la ya kadiru ahadu ba wanda ya isa an yadda iya li nafsi ya ce na wani wala ya kadiru ba wanda ya isa an yamfiya wa al'adun ya ce ba na wani bane wa aulal ummati bihi amma mafi cancanta al'umma manzo Allah da irin wannan magangana man waqafa ma Allah wanda ya tsaya tare da Allah fi zil haqiqatul muhammadi a irin wannan ta haqiqa muhammadiya wanda ya san wannan ta dauri na haqiqa muhammadiya ya tsaya da hadaratul zati nasa ne haisu ma kana duk inda take ma'atta masu sannan ga ya tsaya da hakika muhammadiya din ga yayi riko bil kitabu was sunnati da qur'ani da sunna manzon Allah ja'alana Allah Allah ya sanya mu a qarabil awliya muna mu zama mafi kusancin waliyai ilaihi wa ila hadi da shiryawarsa wa azamihim mafi girman su nasibar rabo min mahabbati daga soyayyarsa wa ma'rifati da saninsa dan wanda saninsa yafi yawa aljanna ta tafi shine abu wa nas'alullah muna roƙon Allah an ya jama'ana ya tara mu ma'ahu tare da shi hissan wa ma'anan salari da ɓoye fi duniya wa lakirati duniya da lahira ala a kamar wajen abu samu fi cika fuska ya rabbi zati al'aliyati bi sun hawa bi sirri sirri sirri zittiftaki fafta fito al'arifi na bi aka zina likita mina da mun likita mu wa salli Allahumma wa sallama alaihi wa ala ali صلاة تعرفنا بها إيا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صعبك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يسوى السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kaga wannan wannan isharori din nan kamar shine lubbul littaf kamar shine kowa ya gane wannan isharori ya ji dadi ya rike shehu ya yi alfahari shi dan faila ne shehu usman bashir ya gaya mu radiyallahu an shehu ya gaya su mushiri duk wata isharori da aka yi na ƙarshen zamani in namijin ƙarshen zamanin ne ya ce da su mushiri da abokin ku ake in mutanen ƙarshen zamanin ne da ku ake ai haka wannan maganganu duk sun yi abu alhamdulillah alhamdulillah